من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta lahadi yau sha hudu ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda ya dace da 24 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma don babanta jiya mun karanta aran mai karanta ayoyi guda hudu cikin suratu annajim amma ne na fassara ayoyi har goma sha hudu sannan daga nan muka shiga cikin hadisin muslim inda annabi ke magana yake ba da labari game da isra'i da miraji daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yanci da ke nan unguwar bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe mana addu'a allah ya kara wannan gari namu albarka kafin haka akwai akwai tambaya guda ɗaya sannan akwai kuma sakonni guda uku tambaya na farko dangane da abin da ya shafi wata tambaya da muka karanta kwana kamar ko uku ne da ya wuce game da maganin giya wacce take tambaya a cewar mutum ne makanike ila ko mijinta ne wallahu alam aka kawo masa gyaran motar da aikin ta daukan giya aikin motar shine jigilan giya ita motar yar dako ce amma ta giya shewon ya halatta ya gyara wannan motar na wannan shine tambayan ko wani amsa na bayar da nan na ce wallahi ban sani ba to Allah da iko duk da ban kai ga ma tattaunawa da kowa ba amma cikin bincike zuwa jiya da daddare na samu dalilai da ke nuna cewa haramun ne ina fata an gane idan zantar mota aikin ta daukan giya a kawo ma gyaran ta bai kamata ka gyara ba haramun ne bayan wannan kuma hatta masu sai da masara da dawa akwai da ake ba su kwangilan sayawa kamfanin giya masara da masu sayawa kamfanin giya dawa akwai wanda ta a garin na aikin su kenan kuma suna samun kuɗi wanda wasu ma da yawa mun san su to lalacewa ce ta ƙarshe ka sai da lahiranka saboda duniya an fanci na abin da kyau idan ka tara kuɗin ka tara kuɗin ka tara kuɗin ƙarshe me za ka yi shi ne ka mutu aka ne ko ba haka ba ne duk wani hamshakin mai kuɗi a gombe shekara hamsin baya yanzu babu shi kowa ya koma ga Allah sai sababbi kuma duk ɗan gari ya sani ya dai mutum bako ne amma duk wanda 50 years back su ne manyan masu kudin gobe da sun mutu ba ko ɗaya yanzu ina fata an gane malam musa ko ba haka bane to su ma sababbin yanzu su ma haka kuma za su mutu a bada labarin su to shi ta duk tsiyan da ya karshen ta ka tara kudin ka tara kudin mutuwa za ka an fahimci wani abin da kyau to gwanda ma kai haƙuri ka kiyaye lahiranka ka haɗu da Allah lami lafiya ina fata an gane akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin sunan haka Imam Hakim ya ruwaito Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami hadisin Abdullah bin Umar Allah kara masa yadda manzo Allah ce la'ana Allahu al-khamra Allah ya tsine wugiya albarka haka annabi ce ita kanta giyan ma ita kaɗai ɗin Allah ya tsire mata albarka na farko kenan sai annabi ce wa sha ribaha da mai shan giya shi ma Allah ya tsire mishi albarka kun ga wannan akwai hatsari a ce Allah ya tsire maka ai ba karamin bala'i bane ba ma'anar la'ana kuma shine wasu sun dauka da Allah tsine ma shine ka haukace ba wannan ake nufi ba shine Allah ya kore ka daga rahama shi ba kai ba rahama Allah shine ma'anar tsinuwa din shi dan ba Allah tsine mishi ba ya haukace yana nan bai haukace ba sai barna ma ne da lafiya wa ya taba dai shi dan bai da lafiya yana asibiti dan an samu nisuwa ba sabo sosai sai ya warke a ci gaba Allah ya bashi cikakken lafiya da tsawon rai da karfi da komai amma Allah ya kore shi daga rahamar shi to shi yasa annabi ma yake faɗa cikin hadisi ingantacce yace idan ka ga mutum yana aikata manya-manyan sako kuma Allah na bashi lafiya Allah na bashi buɗi yana ta ci gaba annabi ce ka sani wannan tala da Allah ki mishi Allah ba son shi ke ba duk mai imani shine da ya saba wa Allah Allah ya dan taba shi ya gane ya dawo zuwa ga Allah to alamun Allah na son ka kenan amma kana ta sako kuma kana ta ci gaba to alamun Allah baya son ka baya kaunar ka ya hakura da kai an fahimci wannan abin da kyau to annabi ya ce Allah ya tsine wa giya wa sharibaha ya tsine wa shan giya sannan kuma da ma'aikacin wanda suke sarrafa giya zama kana aiki da kamfanin giya ko kuke tace giyar shi ma ma'aikacin Allah ya tsine mishi albarka mutum nawa kenan mutum biyu hada giya uku don abu goma annabi ya lissafa ya ce alhamra wa sharibaha wa saƙaiha ya ce wa ba'i'aha da mai sai da giya wanda aikin shi sai da giya shi ma Allah tsine mishi albarka annabi ya ce wa muta'aha da mai saya wanda zai je so ko ya sha ko ya yi kyauta da ita don Allah tsine mishi albarka akwai waɗanda ba sa sha amma suna kyauta da ita saboda iyayen gidansu suna sha in zai kai masa gift na irin new year ko wani ina fata an gane a cikin kwandon basket da ake ba ramadan basket ba yanzu an daina ramadan basket ko arama to a irin wannan basket din su sai kwalban giya mai tsada su saka to wanda yake wannan ko bai sha ba shi ma Allah tsine masa albarka wa asiraha wa muktasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilai wa akila samanaha annabi ya lissafa duk waɗannan mutanen da wanda aikin shi ɗaukan giya dafan giya hamila ake an gane wanda aikin shi kuma dafan giya da wanda yake aka ɗauka zuwa wurin shi da kuma wanda shi baya sha amma in ana taro yana raba wa mutane a ce kana aiki a hotel ko kana aiki a irin manyan manyan wuraren taro daga cikin abin da za a rarraba akwai giya to idan ka raba kai ma Allah ne maka albarka haka annabi ya lissafa wa akila samanaha to a nan ne makaniki zai shiga ciki da wanda yake cin kuɗi ta kowace hanya wanda tana alaƙa da giya to idan ka gyara motan giya ai za a biya ka ina fata an gane to shi sa wanda ya zama ya haramta wannan abu duk waɗannan annabi ya ce Allah su ne musu albarka wato giya ba karamin masifa bane ba amma kai matsayin da ganin manya musulmi suna sha kuma an san su da da su duk Allah shirye mu gaba daya sannan kuma an yi wani ci gaba wanda na ji a wajen malaka gurgurbe yace zuhar switch ake yi na giya yadda ka san minti kamar tarkon gona mai tsadar tsiya amma ko ana taro zai dauko cikin aljihu ya bare ya wurga yana shan giya munafiki kuna taro da shi ba san giya yake sha ba yana wuri wuri da ido Allah sauki to a takaice dai wannan tambayan da ba mu amsa baran nan suna gaiwa mu amsa ta ko insha Allah Allah ta'ala ya kare mu gaba daya sannan akwai wannan takardar da ke hannuna akwai tambayar Allah ta aiko da naira 500 a asusun marayu ta ce a sata addu'a ɗanta na neman aikin polis aikin ɗan sanda kenan a sannan wannan ita ma ta aiko da 500 a sa asusun marayu ƙanƙanta da 'ya'yanta gaba ɗaya a sasu a cikin addu'a da 'ya'yanta da namu duk Allah ya shirya mana da su sannan akwai turamin zannuwa da aka aiko guda uku da takalma guda biyu na ma'abawa marayu a sata a cikin addu'a Allah ta'ala ya biya miki bukatun kina alkhairi duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ta'ala ya biya mishi masu neman aikin yi kowane iri ne na ɗan sanda ne na soja na polis na kwastam na kamfani na gwamnati yan kasuwa kowa allah ya sare masa ya hore mishi ya masa ainihin agaji ina daga ranar gobe yanzu ba su mamman sadiya a rabu da kuma Allah ta'ala ya sanya albarka na za mu karisa hadisin nan na jiya kafin na da ramma karanta mana ayoyin da na karanta jiya na tuka guda goma sha hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
Allah subhanahu wa ta'ala jiya bayan mun karanta waɗannan ayoyi mun fassara kusan ina jin gaba ɗayansu haka ne ko daga nan sai muka shiga cikin hadisi kai tsaye wanda za mu ƙarisa shi ragowar ba shi da yawa manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya je isra'i da miraji ya tattauna da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala an kai shi har kusa da inda allah yake saura kaɗan ma ga allah kamar da muka faɗa jiya amma ce nuhun ne an na'ara wani irin haske ne ya shiga tsakanin mu da shi shi yasa ban iya ganin allah ba in kun duba annabi musa alaihi salatu wasalam ya nemi cewa ne ga Allah saboda yana magana da Allah yana jin magana Allah da kunne shi Allah kan isar masa da sako ya Musa ikaza ya Musa ikaza kuma yana ji wanda ya tabbata a aqidar ahlus sunna annabi Musa magana Allah yake an gane ko to sai wata rana ka san inda ya maka yawa sai ka ci Allah ka shi in ji bahaushe ko to annabi Musa yaga kullun yana jin magana Allah sai ce rabbi arni anzur ilayka ya ubangiji gaban da ban daga kama Allah ce da shi lantara ne ya ce ba za ka gani ba ba zai iya yiwuwa ba ɗan adam ya gani a nan a duniya shi ne lantara ne ba ba za ka gani har abada ba yadda waɗansu suke faɗa daga cikin yan bidiya ina fata an gane lantara ne dan ɗin nan ba mu'abbada ba ce ba yasa ibn malik a cikin alfiya ya ce wa lantaran na fiye bilan mu'abbada fa ƙaunar hurdun fasiwa fa'adda lan tarani ba za ka ganni ba nan a duniya sai fanci annabi musa kuma ya matsayi na so ya gashi sai ce walakin nan zulkiran jabal bai nista karra makana mu fasaufa tarani ya ce wannan dutsen na duri saina wanda ta yake jin magana allah wanda dutsen na cikin ƙasar misra a yanzu haka ya ce ka kalli wannan dutsen in dutsen ya tabbata inda yake to za ka iya gani na allah ya ce falamma ta jalla rabbuhul jabal ja'alahu dakkal wa khara musa saika da Allah ya tajalli tajalli shine a ce kamar haskenka ko inuwanka ya sauka a fara ta ga ai ba kai bane ba shine tajalli ko a ce misali ka san mutum an ce yana zuwa da daddare kana jira kuma ka san motar shi in ka san motar mutum ko hasken motar ka gani za ka gane ka ce ga wani ta ce ya yi tajalli kenan to da ubangiji ya tajalli akan wannan dutsen take dutsen ya dagargaje ya koma kuka ya zama babu shi ja'alahu dakkan dutsen ya lalace ya tarwatsa ya koma babu shi dutsen da Allah ya nuna mishi kenan shi ne Allah yake cewa wa kharra Musa saika take shi kuma ya fadi su ma annabi Musa to inda ya ga Allah mutuwa ne kenan ina fata an gane to shine falan ma afaka a lokacin da ya farfado daga zuma ya tashi ya karkada jikin shi ya shiga tekeyin shi kala ya ce subhana sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin yace na tuba zuwa gare ka na yi kuskure ni ne farkon masu miƙa wuya cikin duk umarnin da za ka yi ni ne farkon musulmi sai Allah ce da shi ya Musa in nustafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka kun min shakirin ya Musa me kake bukata kuma bayan na zabe ka na ɗaukaka ka akan sauran mutane na baka manzanci har kana jin magana ta ba wanda ya taɓa jin magana ta cikin annabawa sai kai me kuma kake so ka rike abin da na baka na annabci hannu biyu da manzanci wa kummina shakirina ka zamo cikin masu godiya ka gode wa Allah wannan ni'imar da Allah maka in baka gode ba to za ka samu matsala yasa duk ni'imar da Allah ya maka ko ya miki ki gode wa Allah yasa annabi ce a kullum kar ka hango wanda ya fika ka kalli wanda kai kai kullum kana kallon wanda ya fika to ba za ka gode wa Allah ba a wuri ɗaya na aka ce kullum ka dinga kallon wanda ya fi ka shi ne wurin aikin alkhairi kar ka kalli wanda ke kasa da kai nan sai shaidan ya rera ma hankali ta aka kan ka tsallake a wajen aikin alkhairi kullum ka kalli na gaba da kai amma a wajen duniya kullum ka gode wa Allah kan abin da ya baka wannan sai ya sa maka kwanciyar hankali wadatar zuci kuma Allah sai ya kara maka ina fata an gane to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ji abubuwa da yawa sun faru daga ciki ya faɗa cikin hadisi ingantacce an kai shi aljanna annabi ya shiga aljanna ya ganta da idon shi duk ba mu karanta wannan ba a ce saboda ba lokaci an kai shi wuta ya ga wuta har ba mu labarin mala'ikan da ke tsaron wuta ainihin komanda ɗin gaba ɗaya kenan sunan shi malik shine mai tsaron wuta ƙur'ani ma ya ba da labarin shi shi aikin shi kawai tsaron wuta to shine a wani hadisi annabi ya ce mala'ika jibril ya daga maliku baya dariya ne kullum asumi sai mala'ika jibril ya ce da annabi ai shi wannan mala'ikan da kake gani turan da Allah halicci ta ya ganta bai kara dariya ba saboda bala'in da ke cikin ta kawai tun ya ce tun da aka halicci wuta ya ganta da idon shi aka ce kuma kai ne mai gadin wuta to ranar bai kara dariya ba yana mamakin masu shiga wurin nan ana ja musu kunne ko ba sa ci to annabi ya ji ya ga wuta da idon shi sannan abu na biyu kuma a cikin wutan ya ga ababe da yawa na ban mamaki daga ciki abin da yake shine ya ga waɗansu mutane su aikinsu kawai shine suna kartar fiskansu da ainihin ƙirjinsu da faratunsu aikinsu kenan kuma a cikin wuta bayan da azabar wuta ga kuma suna karantar fiskarsu yana zubar da jini sai annabi tambayi mala'aka jibril ya ce waɗannan kan wani irin mutane ne haka suna ta karantar fiskarsu da ainihin faratunsu annabi ce ha'ula illa zina ya kullu da hukumar nas ai waɗannan su ne masu afkawa cikin mutuncin mutane ba su da aiki sai cin naman mutane da gulmace-gulmace da gutsuri tsoma da annabimanci ba su da aiki kawai sai cin naman mutane to su a wuta aikin su kenan Allah kiyaye sannan annabi ce ya ga kuma waɗansu mutane da ainihin abu kamar almakashi suna ta yanke harshen su idan suka yanke ƙara tuhowa su ƙara yankewa saboda bala'in da suke ci yace waɗannan fa yace waɗannan aikin su cin riba a duniya maciya riba kenan ana ta magana a barcin ribanar mutane suna yi sun ci annabi ya ce ya ga abubuwa kala-kala da ban mamaki a cikin wuta wanda daga ciki ya yi magana game da mata ya ce ya ga sun fi maza yawa a wuta akwai wani uwa muna magana da shi wata rana a lagos ɗan nan arewa ne ya ce shi lokacin da yake arewa bai taɓa zuwa ko'ina ba idan malamai suna magana wai mata sun fi maza yawa a wuta ya ce Allah shi ba ya yadda da shi da kawai na jinsu ya ce amma da nuzin lagos na ce wallahi da gaske ne ina fata an gane ya ce doka in banda kai yalla bai annabi zai faɗi magana kai shaku ina fata an gane to ai ba ma wai matan lagos ba misali da ya je gansu kasiyatun ariyatun hatta cikin matan musulman ai akwai abin da annabi ya faɗa ya ce suna kafirce wani ima kafirce wani ima malam musa ya ce gaskiya an gane ko kai iya kokarin ka nuna baka yi ba duk abin da za ka yi su dai baka yi ba to wannan abin annabi ce yana cikin dalilan da ke kai su ta ya ce kuma suna ba sa kama harshen su yawan tsinuwa to waɗannan siffofi ne wanda in mutum ya san yana da shi lalle ya guje su yawan kafirce wani ima mutum ya zanto kullum yana da godiyar Allah akwai wanda shi ɗabi'ansa marowaci ne akwai a cikin maza yadda akwai a cikin mata akwai wanda kuma shi iyayensa kenan amma a kullum ba za ke ba mishi ba to wannan abu yana cikin dalilan da ke saurin kai mutum ta Allah kiyaye manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya je ya ga aljanna yace idan kaga katanga aljanna kawai ba a magana lu'ulu ya ce yashin da ke aljanna ma almiski ne ya dinga faɗan abubuwan da gwalagwalai da zinare wanda da shi aka yi fentin aljanna ya dinga ba da labari matar aljanna guda da in ta leko duniya kawai kala rawi ce kana ganin ta mutuwa ba kai in ji kala rawi duk annabi ba da labarin wannan abu allah ya nuna mishi shine wala qadra amin ayati rabbihil kubra hakika ya ga manya-manyan ayoyin ubangiji shi nan ma wasu daga ciki yasa min wani bangare na ayoyin ubangiji shi Allah subhanahu wata'ala ya halicci wuta tana nan tana jiran masu laifi ya halicci aljanna tana nan tana jiran masu bautan Allah Allah ya samu na ciki to manzo Allah bayan an gama duk wannan yawon da shi an kai shi wurare da yawa ba har wajen alkausar ya ce da Allah ce na tsina kalkausar fasalli ne rabbika wani haɗin da sha'ana kwalaftar to alkausar ɗin wani kogi ne da za a je can wani fikini ko fati annabi ce duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai ƙara kishirwa ba har da kofunan zinari ake raba ruwa a wurin yadda ka an dawo daga makka ana raba ruwan zamzam ko da ke an daina raba ruwan zamzam yanzu don an daina makawa tsara ba saboda bala'i ya yi bala'i Allah saboda to duk waɗannan ababen da annabi ba da labari yana faɗa ne don mai imani ya ƙara nisantar ayyukan sabo ya ƙara kusantar ayyukan alkhairi ya kuma ƙara dagewa ka ce wannan aljannan da insha Allah sai mun shiga an gane ko yadda misali baka da ƙarfin zama a GRA ka ce to insha Allah aljannaka muna mai tabako a Sokoto a Abuja wannan shine abin da ya kamata ko ba haka ba yasa annabi ce za ku roki aljanna kar ku roki ba karama ku roki babba yace ku roki firdausul a'la ita firdausi da ce aljanna annabawa da manyan manyan sahabbai da bayan Allah na gari to kai ma da kake ayyuhan nasu ka roki can din a aljanna ko goma la haka ka aika gode wa Allah ko ba ka ba dan aljanna goma la tafi London kyau tafi Dubai ina fata an gane Allah ka ba mu aljanna to bayan an gama duk wannan shawagin yanzu an sallami manzan Allah ya kama hanya ne ya je fada ubangiji sun tattauna da Allah Allah ya bashi abin da zai bashi ya kamo hanya ya wuce sama ta daya a sama ta bakwai tun yanzu dawowa zai kenan ko ya yi sallama da annabi Ibrahim suka yi sallama ya masa fata alkhairi ta muka mun koma bakin daga ya ce sai kun dawo annabi ya kama hanya daga nan aka sake sauka da shi zuwa sama ta shida nan ya samu annabi musa har zai wuce annabi musa ya ce me aka baka ya ce me ka samo kuma daga wurin ubangijin naka ɗan gata mu a ƙasa aka yi magana da mu amma kai sai da aka ɗauko ka shi yasa wani mai baiti yake cewa yace saraita min harami lailan ila harami kama saral badr fi dajin min zulmi wa nilta wa bitta tarqa ila sabai tibaqi ila an nilta manzilatan lam tudrak wa lam tawni wai ma'ana yace wai ka kwana saboda cikin dare aka yi tafiya kana tafi min haramin ila haramin daga ɗakin ka'aba zuwa baitul maqdis daga nan yace ka dinga hawa ka dinga hawa har sai da kake wani matsayin da lam tudrik babu wanda isa ke wannan wurin walam tarumi ba wanda ma ke takara ko yin burin zuwa wannan ko dan kai burin Allah sani ma amin wallahi Allah ba zai ba ke sa burin kar ma kai ba na gaya muku ko anan ne ko a tafsirin mazani cewar ka zo kana addu'a Allah sa ɗakin kafa ta dawo gombe Allah ba mu da kuɗin zuwa makka wannan addu'a ma haramu ina fata an gane dan Allah ba zai ba akwai sunnan Allah wanda baya canja shi an fahimci na ba ba zai iya ba kawai ba zai yi ba to ka roƙe shi akai ma haramun ko ka dinga addu'a Allah saka da su ba Allah ka bar ni haka addu'a ba haramun an gane ko kana roƙa abin da ya saba da sunnan Allah ba haka Allah ya tsara rayuwar ba annabi ma ya sunfa misali annabawa sun tsufa sahabbai da waliyai sai kai yaron jagaba ce ba za ka tsufa ba ba zai yi ba dole a tsufa kuma dole a mutu to sai annabi musa ya tambaye shi ya ce me aka baka kala ya ce ma farata rabbuka ala ummati me allah ya farlanta aka al'ummanka kala sai kultu sai na ce da shi hamsina salatan sallah hamsin kala annabi musa ce irji ila rabbika fas'alhu takfifa koma wurin ubangijinka ka roƙe shi a sassauta maka fa inna ummataka la yuqiqu da zalik tabbas al'ummanka ba za su iya wannan sallar ba sallah hamsin a rana yace ba za su iya ba fa inni qad balautu bani isra'ila wa khabartu lalle ni an jarrabe ni da bani isra'il na an jarraba su na jarraba su ba su ainihin tsallake ba su jarrabawa ba to na san halin mutane kai baka sani ba akan haka ka koma ka ce Allah ya sassauta kala annabi ce farajatu ila rabbi na koma wurin ubangiji na fakulti na ce ya rabbi khaffif ala ummati ya Allah a sassauta al'ummata sallan nan ta yawa fa hutta anni khamsan aka ce ta an rage guda biyar a ji a yi arba'in da biyar kala manzan Allah ya ce alaihi salatu farajatu ila musa na dawo wurin annabi musa fakulti na ce da shi hatta an yi hamsa ubangiji ya rage min guda biyar an shafe biyar an bar arba'in da biyar kale ce inna ummataka la yudiku da zalik farji ila rabbik fas'alhu tahfifa al'umman ka ba za su iya sallah arba'in da biyar ba ka koma ka je ka roki Allah a rage kale ce falam azal arji'u bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna musa alaihi salam yace ban gushe ba in je wurin Allah a rage biyar in dawo annabi musa ce koma yayi yawa ya ce haka da ke ta kaiwa da komowa ƙala har Allah ya ce ya muhammad har sai da suka rage saura guda biyar da suka rage guda biyar Allah ce inna hunna khamsu salawatin kulla yawmin wa lailatin sallolin nan guda biyar a dare da yini li kulli salatin ashrun kowace sallah daya za a maida ta goma sai ce fa zalika khamsuna sala wannan shine sallah hamsin din kaga saboda rahaman Allah da falalan shi da ya wajabta sallah hamsin aka yi ta zuwa ana neman alfarma a rage har sai da aka rage arba'in da biyar ya rage saura guda biyar sai ce to kowace sallah na maida ta in kai asuba Allah zai baka kamar kai asuba ne guda goma in kai azhar za a baka ladan kai azhar guda goma kaga in kai biyar ya zama nawa ya zama hamsin falalan Allah kenan subhanahu wata'ala annabi Musa ya ce wa man hammad hasanatin Allah ya ce da annabi duk wanda niyya zai aikata wani aiki na lada falam ya amalha amma bai aikata ba kutibat lahu hasana na daga cikin falalan da Allah ya mini a cikin al'ummata duk wanda ya niyyan aikin lada sai bai samu yi ba an wayi gari za ki je ziyara ko za ki je dubiya ko za ki je barka ko za ki sadaka sai wani abin gitta ya hana ki to Allah zai baki lada wannan niyyar kaɗai ma lada ce fa in amilaha in kuma mutum ya aikata kutibat lahu asharan za a bashi lada goma wa man hamma bi sayyi'a idan kuma mutum ya aikin zai wani mummunan aiki falam ya'malha bai aikata ba lam tuktab shay'an ba za a rubuta miki zunubi ba kai niyya za ka yi wani aiki sai baka aikata ba ba za a baka ainihin zunubi ba fa in amilaha in ko ka aikata kutiba sayyi'atan wahida Allah ta rubuta miki zunubi guda daya duk wannan ba Allah yana so sai mun shiga aljanna ba duk wannan abin da Allah ke mana kai aikin sako a baka zunubi daya kai aikin lada a baka lada goma ka yi niyan aikin lada a baka lada daya ka yi niyan aikin sabuwa ce a kara rubuta me Allah ke bukata da mu yana bukata ya ga mun cika aljanna kala manzon Allah ya ce bayan Allah ne wannan bayanin duka na ji daɗi hankali na kwanta fa nazaltu sai na sauko zuwa sama ta shida hatta ta haitu ila Musa na ba annabi Musa labari na ce to gafa an samu ƙarin falala sallan nan dai Allah ya rage su har zuwa guda biyar an rage nawa kenan 45 kaga wajen 9% kenan ko aka rage ko ka ce 90% amma duk da haka Allah ya ce kuma ya sanar da ni za a ba mu ladan kamar mun yi sallah hamsin sannan kuma Allah ya kara min da wata falala duk yana ba annabi Musa labari ya ce al'umma ta Allah ya kara mata wata falala duk wanda ya aikin lada za a ba shi lada goma shi yasa sallah ɗaya sallah goma idan kuma kai niyya ba kai ba sai Allah baka lada an gane ku idan kuma ka aikata abun mummuna aiki sai a ce a rubuta zunubi daya idan kuma ka yi niyyar mummuna aiki sai ya zamto ba ka aikata ba kuma a ce kar a rubuta komai annabi musa da ya gama jin shi kala musa annabi musa ya ce irje ila rabbi ka koma wurin ubangijinka fas'alhu takhfifa kace biyar inna ma ya yawa a rage yace na san halin mutane ne kai baka sani ba kai yaro ne irin yadda manya suke faɗa ko haka shi ma yace wato annabi Musa ya sha wahala ne ya san mutane matsiyata ne alaji ka san ka shiga cikin halin mutane suka maka rashin mutunci za ka matakin da kowa ma a duniya baka yi da shi ba jiya wallahi muna waya da wani daga Kano wani dan uwa yace ya rantse da Allah ne shi duk duniya bai da kowa tsaban an cuce shi an cuce shi an kulla masa munafurci waɗanda ya yarda da su su ne za su betray ne shi yace yanzu malam ni kadai nake rayuwa na sai dai a kai sa za a yi a yi fara'a amma cikin zuciya kai ma ina shi ina fata an gane wato abin ya ka inna na to annabi Musa ya sha wahala ya ga rashin kyautawa kala kala shi yasa annabi Musa fa saboda tsabar wahalar da ya sha hannun mutanen shi a lokacin da fir'auna ya biyo zai kashe su me suka samu a hanya ruwa ba mu karanta ba da Allah ya tsallakar da su ko jifa a ce dare gida biyu akwai rahaman da yi wannan suna cewa inna la mudrakuna shikenan yau kan kwanan mu ya kare yace kalla inna ma iya rabbi sai hadi Allah ya tsallakar da su suna tsallaka ruwan nan an halakar da fir'auna me ya kamata su yi alhamdulillah ko baka ba su gode wa Allah su yi farin ciki sai suka wuce suna tafiya suka ga waɗansu mutane suna bautan gumaka suka ce ya musa kuma da kama na irin wannan mun fara bauta mishi ija'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma kaɗan gina mana irin wannan gunkin mu na bauta mishi akwai rashin mutunci saboda wannan yace innakum qawmun tajhaluna yace ku dai Allah wa daran akwai jahilan mutane yanzu duk ni'imar da Allah muku nan abinda za ku saka masa da shi kenan to shi sa annabi musa bai yadda da mutane ba ya yi nan an yi nan ya yi nan an yi nan ya ce ka koma ka ce sallah biyar ta yawa kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas bin malik ya ce sai manzan allah ce fakultu na cewa annabi musa kai hakuri rakat raja'atu ila rabbi wallahi na yi ta komawa na yi ta komawa na yi ta komawa ana ta ragewa an rage har 90 ya ce hattas ta haye ku ne yanzu kunyan Allah ma nake shi ina jin kunyan ma na goma ina fata an gane ka san akwai masu kunya wani in ya zo yau aka bashi ya dawo gobe aka bashi to jibi ba zai dawo ba amma wani kullum sai ya zo haka mutane suke to annabi yana da kunya ya ce hattas ta hayaitu min rabbi yanzu kunya ubangiji na nake nika ba zan iya komawa biyar din nan dai za mu je mu jaraba mu gani Allah ka ba mu ikon ci shi yasa annabi ke cewa waɗannan salloli guda biyar din duk wanda yake yin su daidai yake da mutumin da ke wanka sau biyar a rana yace za a ce mishi kasami za a samu datti a tare da shi yace to ya kamata duk mutum da ke sallah biyar a ce babu zunubi a tare da shi Allah mun gode amma ba a yi sallah ba ina fata an gane ka san wata sallah in ka ganta ko kai ne ba za ka karba ba wallahi malam cikin minti biyu an gama sallah far far far far far far far assalamu alaikum wani irin sallah ne wannan wallahi Allah baya karɓar irin wannan sallah annabi yake cewa yake ba da labari ko san barawo da mun san barawo mana shi ne mai sata duk yace a ba wannan ba ai cikakken barawo shi ne mai sata a cikin sallah sahabbai suka ɗaukar ko ana sallah yana yankan aljihu annabi ce ba shi ba shi ne baya cika sujjada baya cika ruku'u koman shi kawai barbarbar yace shi ne barawo ya sace ruku'u ya sace domanina ya sace sujjada komai ya sace saboda shi yana sauri to a tsaya a yi sallah a nitse duk sallan nan da muke yan uwa allah ba mu 24 hours a cikin wuni da dare a cikin 24 hours ɗinan da muke da su fa baya wuce mu yi sallah awa ɗaya ƙarƙari kenan ina fata an gane da ya kaɗauki kowace sallah in aka mata minti shida shida sau biyar nawa ne talatin to wace sallah ne za ka yi minti sha biyu kana yi zai wahala daidai sallar ustazai ko ba haka ba ta da ikamun kan shi ma'aiki a gama sannan kabbaran ma'aiki to sai amma dai sallah da normal sallah ai sallah mafi tsayi ita ce sallar asuba ita ce ake tsawaita karatu haka ne ko ba haka ba ita kanta ba a wuce minti goma sha biyu sha uku an gama to balle irin su sallar la'asar minti biyar yawanci an gama duk masallatan mu ko ina haka ne da na ahlus sunna da na yan gargajiya kowa ba sallar magariba minti hudu biyar an gama to in ka tara gaba ɗaya ba ka yi Allah ibada a wada 23 hours ɗin nan gaba ɗaya naka ne Allah bar maka sai dai kai wani abu na nafila amma dai na wajibi kan Allah awa ɗaya ce gaba shi akwai rahama sama da wannan akwai sauki sama da wannan to mu gode wa Allah bisa ni'imomin da ya mana annabi ta as-salawatul khams sallolin guda biyar wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tujlibatil kaba'ir sallolin biyar da kuke suna kankar abin da ke tsakanin su in kun yi sallar azhar tana kankar zunubin da kai daga asuba zuwa azhar idan aka yi sallar la'asar tana kankar zunubin da aka yi daga azhar zuwa la'asar haka sallar magriba tana kankar zunubin da aka aikata daga lasar zuwa magariba haka sallar isha tana kankar abin da aka yi na kuskure daga magariba zuwa isha haka sallar asuba tana kankar tsakaninta da isha duk wannan Allah ya mana ne dan yana so mu shiga aljanna shi yasa annabi ce wani wani sahabi ya tambaye shi Malik bin Buwayis shi aikin shi kullum in dai annabi zai alwala shi zai yabo masa ruwa a mutane kawo mishi yana tare da ya ga annabi zai alaula har gidan shi yake zuwa ya tsaya yana rike da buta ba wai sai an za a yi zai iya wari butar da ruwan already yana jira ne ga annabi yayi niyyar zai kawai sai ce ga ruwa wata ran sai kwana kofar gida yana jira annabi da ya ga kokarin shi yace sal kalmar sal din nan shine salili ma shi ta duk abin da kake so ka tambaye ni ya yi hidima ya yi hidima ya yi hidima annabi ce tambaye ni duk abin da kake so ta da ran Najeriya yanzu an ga tambaya an gane ku na taba karanta hadisin na a wani jiha na ce yanzu in ku ne me za ku tambaya ko sa abin da wani ya ce wadu Allah kashe shugabannin Najeriya shi kawai da kuma sai kira saboda ya ya ya garu ya garu kowa ma ya mutu to da annabi ce da shi ka tambayi duk abin da kake so ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ni kyau abin da nake so na zama makwabcinka a gidan aljanna kawai abin da yake so kenan duk hidiman nan da nake bukata na a ce a aljanna muna anguwa daya ga gida ga gida cin da shirga ni annabi tsohuwa irin wannan yake so kusan mai annabi ce da shi sai ce fa inni ala kasrati sujudi ka taimake ni da yawan sallah ni kuma shine abin da nake bukata in da ka taimake ni da yawan sallah insha Allahu aljannaka kana angomu ita alhamdulillah duk abin da za a duniya a yi na na riga na gama waɗannan su ne ƙulun albabi da Allah ke magana masu tsananin hankali da hangen nesa ya Allah ka babu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah ya ce
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى za mu tashi ne daga aya ta goma sha shida saboda tun daga aya ta ɗaya har zuwa ta sha biyar mun fassara jiya Allah ta afara aitu mallata wal uzza ya ce ku bani labari dangane da lata da uzza wa manata thalithata al ukhra wa manata da kuma manata al thalithata al ukhra na ukun su allata da al uzza da manata duk sunan gumaka ne a makka an gane ko ina nufin a makka ba cikin garin makka ba allata da al'uzza da manata manya-manyan gumaka ne da larabawa suke girmama su ɗaya yana ta'if wani gari can kusa da ta'if shi ne ainihin al'uzza kenan allata yana kusa da makka manata kuma shi ne ke ainihin tsakanin makka da madina wato duk kabilun larabawa kaf suna girmama waɗannan gumaka guda uku akwai gumakan suna nan da yawa amma waɗannan su ne manya an gane ko su ne mafiya daraja a cikin gumakan larabawa gaba ɗaya domin su larabawa kusan kowane mutum ma yana da gunkin shi bayan gumakan da ke ɗakin ka'aba 313 bayan waɗannan kuma manya-manyan da lata da uzza da manata wanda kusan kowa na ji da su kamar ka ce ne masallacin ka'aba da masallacin madina na masallacin kudus su ne masallatai mafi daraja a musulunci ko to haka laraba suke ji da waɗannan masallatan guda gumakan nan guda uku da allata da wani uzza da manata to amma kuma akwai gumaka da yawa cikin ɗakin ka'aba wanda ba a rusa su ba ne lokutan fatahu makka da wannan gumaka annabi ke shiga ya sallah haka dan ba shi da ikon da zai kawar da su bai da gwamnati a hannun shi sannan kowane gida akwai gunki kowane mutum ma na da gunkin shi kisa wani daga cikin sahabbai yake ba da labari bayan ya musulunta kenan ya ce shi fa ba wanda gunkin shi ya amfane shi ma kamar shi ya ce kowa na da gunke ta amma kun gani gunki na ya amfane ni ya ce ya za ka na wannan magana kana musulmi ya ce kwarai da gaske ya ce waton za ka je da ka sassaka gunkinka da kanka ko na itace ko na dutse ko na akwaɓa da laka a gina kowa da yadda yake na shi ya ce ni da na tashi nawa sai na ainihin samu dabino na daka na kwaba da zuma kama a ce rabin buhun dabino ba dabino ɗan kaɗan ba fa dabino da yawa ya cire ƙwallon aka daka shi aka kwaba da zuma da shi na gina gunki na ɗan ƙarami madaidaici ina fata an gane kullum shi nake roƙo ya ce wata rana sai na tafiya dama in za ka yi tafiya da gunkinka za ka tafi saboda neman tsari gunkin kai baka kariya ya ce na sa gunki na aja kare tafiya ya ce yunwa ta yunwa ya ce ba abinci ya ce ya rasa yadda zai yi ya tuna gunkin shi nan fa na dabino ne kuma dabinon ba da zuma ya ce ya fito da gunkin ya ajiye shi ya durkusa ya ba shi haƙuri ya nemi afuwa ya ce na ɓallo ƙafa ɗaya ya ce ya ce ya ci ne ya sha ruwa ya mai da shi ya ci gaba da tafiya ya ce da kafin ya je ƙasar da zai je tun da tafiya da tana ɗaukar su kwanaki ya ce ya cinye gunkin nan gaba ɗaya ya cinye allah shi ya ce da sai bayan ya musulunta ya gane cewa shi fa gunkin shi ya amfani shi ya yi maganin yunwa ina fata an gane wato ya ce yana faɗa ne saboda nuna rashin hankalin masu bautan gumaka an gane ko ya ce ni amfanin da ya min cinye shi ne an fahimci wani abin da kyau to shine allata da al'uzza da manata ɗin nan duk sunan gumaka ne allah ce da ku bani labari alakumuz zakaru bi ma'ana ku bani labari amfanin me suke mu ya za ka gina allahnka da kanka kaga ƙarshen talewa kenan ka sassaka shi ko ka gina shi ko ka yi wane ne shi sa annabi ibrahim alaihi da ya zo shi ya ɗauki gatari ya dinga sare gumaka da ake bautawa a garin su aka yi taro waye wannan rashin mutunci kuma shi dabaran da yi da ya sassare gumakan duka sai ya samu katon cikinsu sai rati ya mishi gatarin shi sai bar shi bai sare shi ba ya tafiye shi aka zo aka ce an ji labarin a wani saurayi a unguwa kaza sunan shi ibrahim shi yake ta cewa sai ya kashe gumakan nan duka aka ce aje a kamo shi aka kawo nan ibrahim an ce kai ka sassare mana allolin ci a kun ga babban nan babban ya rataye ga tari ba ci an dushe ka kashe su ai ya ce fas'aluhum in kano ya tukuna ku tambayi ƙananan kuji wa ya sassare su ai gashi nan ya rataye ga tari shi ya kakashe su suka ce ai zaka ce mu tambaye su bayan ba sa magana ita to ya za ku da bauta musu ba sa magana ba sa amfana muku komai su kansu ba su iya kare kansu ba ya za su kare ku na zo duna sassare su kuma ku ce kuna bauta musu ai shi Allah ya kamata ya baka kariya yanzu ku kuke kare allolin naku an fahimci na abin da kyau karshe aka yi duk abin da aka yi aka gani ya kure su da hujja ta kare suka ce to abin da za a yi kashe shi aka hura wuta aka zo za a wurga shi a ciki da aka kamo annabi ibrahim abin da yake faɗa shine hasbi allah wa ni'mal wakil ga wuta fa tahu tahu ya dinga hasbi allah wa ni'mal wakil sai ga malaika jibril yace karka da kwantar da hankalinka a wurga ka ciki Allah ce kullu na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaida faja'alnahum al-akhsarin Allah ce ya ke wuta ki zamo bardan mai sanyi wa salaman kuma da abinci ba sanyi mai samu raba shi ne wa salaman ɗin sanyin ma wanda ba zai cutar da kai ba ala ibrahim a kan bawa mu ibrahim aka wurga shi a wuta aka gane ibrahim ya da kafa ya zauna suka koma gefe suna mamaki to wannan wani irin wuta ne haka ya yi zaman shi hankalin shi a kwance yana kallon su suna kallon shi har malaman sira suka ce har malaka jibril ya zo ya tsaya suna hira to ya labarin aljanna ne ka a lafiyar ta galau misali ƙarshe ne duk suka tabi aka ina fata an gane to ma annabi yake cewa kalmar da annabi ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi a wutar ji abdullahi bin abbas ita ce hasbi allah wa ni'mal wakil sai ce haka sahabban annabi idan suka faɗa lokacin yakin uhud suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil isa duk wanda kika faɗa ya yi ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallah duk wa ni'mal wakil kowanne ya yi daidai tana maganin masifa da bala'i da duk wani abin da ke bada tsoro Allah ta alakum zakaru wa lahul unsa yanzu shin ku kuke da ainihin ya'ya maza Allah kuma yana da ya'ya mata Allah ke tambayar kafaran makka dan sun ce mala'iku gaba ɗayan su mata ne kuma su ne ƴaƴan Allah subhanahu wataala Allah ce alakum zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun diza inda haka al'amarin yake to wannan rabo ne na zalunci shine idan qismatun wannan kasan da kuka yi kuka ce kuke da 'ya'ya maza ba kwa son mata amma kun ba wa Allah diza kaso ne na zalunci wanda babu adalci a cikin shi sai Allah ya ce إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تولى فلله الآخرة والأولى ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in hiya waɗannan gumaka naku ba komai bane illa asma'an face sunaye sammai tumuha antum wanda ku kuka ambace su da wannan sunan wa aba'ukum da ainihin iyayenku ma anzalallahu biha min sultan ubangiji bai saukar da wata hujja dangane da waɗannan gumaka ba as-sultan bi ma'ana hujja babu wani wahayi daga Allah da ya ce akwai lata akwai uzza akwai manata da dukkanin gumakan da kuke rada musu suna sunaye ne kawai da kuka kirkiro kuka jingina musu wanda kuma ba su amfana muku komai in ya tafi wani illa zan ba abin da kuke bi sai zato zato ne kawai kuna cewa su ne alloli za su cece ku suna ba ku arziki suna ba ku lafiya ba abin da kuke bi sai zato wa mata hawan anfus da kuma son zuciya abin da zuciya ta raya kawai sai ku bi Allah ce wa laqad ja'a min rabbihimul huda haƙiƙa shari'a ta zo musu su kafaran makka daga wurin ubangijinsu ga manzon Allah ya zo ya zo da alqur'ani amma kash sun ki su sallama sun ki su yi imani ke sa waɗannan gumakan saboda yadda kafaran makka ke ji da su a lokacin yakin uhud abu sufyan wanda shine sarkin makka shi jagoranci kafaran makka zuwa a yaki manzon Allah a kashe shi a karar da sahabbai gaba ɗaya a madina alaihi salatu wassalam yana cika baki yana cewa lanal uzza wala uzza lahu muna da uzza su ba su da uzza sahabbai suna jin shi a filin yaƙi suka ce annabi gafa abin da abu su fiye yake faɗa yana cewa suna da uzza mu ba mu da uzza annabi ce ku ba shi amsa ku ce allahu maulana wala maula lakum mu kuma allah ne maulan mu ku ba ku da maula ina fata an gane zalika bi anna allaha maula allazina kafaru wa ana alkafirina la maula lahum zalika bi anna maula allazina amanu shukran zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa ana alkafirina la maula lahum allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min adh-dhulumati ila an-nur ulaika ashabun nar hum fiha khalidun innama waliyyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أنا يكما تبصي أسأل الله كم gobe mu ci gaba da ainihin wannan sura insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu duk waɗanda suke da damuwa Allah ka sani Allah ka yaye musu ya Allah dukkan mu muna da damuwa Allah ka yaye mana muna da bukatu na alkhairi ya Allah ka biya mana ya ubangiji ka taimake mu ya Allah ka yassare mana duk abin da ke da wahala Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa Allah ka shirye mana da zuriya waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka albarkaci rayuwarmu ya ubangiji ka kare mu da azabar wuta يا الله كساء الجنة مقومن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أنصرنا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد